إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalin sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna takwas muna laraba takwas ga wata na jumadal akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha uku ga wata na biyu shekara dubu biyu da sha tara yau sha Allah muna cikin littafin na motsa na imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na biyu a cikin wannan littafi na motsa insha Allah za mu tashi ina ga nawa hadisi na uku ne ko na hudu to ya ce guda abin kan saba lamba ce ta saba hadisi dai na yahya maliku an yahya bin sa'id ko an amara bin abdurrahman to a ƙarshen dai karatun na sallah da malaika jibril yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace ya yi a farkon lokaci kuma ya yi a ƙarshe wanda ƙarshe dai baya ce ma bai na hadaini waƙat tsakanin wannan lokacin da wancan shine lokaci wannan bayani da ya gabata iya karantar da mu da cewa sallah tana da harko tana da ƙarshe kamar da ya tabbata a lafazi tabbatacce inna da salat awalan wa akhira sallah tana da harko tana da ƙarshe wanda tana shiga yanda ba a yinta sai lokaci yayi haka kuma ba a yinta bayan lokaci wani dan uwa ya mun tambaya a darasi da ya huce bayan mun kare karatu to ina maganar jam'in sallah da ake yi a bulaguro lokacin wata bai yi ba dan wa kamar da muka san addini ko qur'ani ya sabko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shike bayanin duk abin daga cikin wannan alqur'ani a qur'ani babu lokaci dalla dalla kamar da zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wasu lokatayya ko ya bayyanar da wasu lokatayya na sallah a wani hali ga wasu mutane bayan wannan lokaci na yau da kullum akwai lokaci na musamman da aka shar'anta ma mai bulaguro aka ba shi damar sallar shi ya yi ta wasu lokatayya daban shi ne abu sananne da aka ta ƙadim ko jami'in ta akhir wadda wasu malamai suna maganar jami'in suri jami'in suri shi ne su wanda suke masu aƙidar ko bayanin jam'in suri kowace an yi ta a lokacinta a yi misali a zawar a ƙarshe gab da ƙarshen lokacinta an ƙare la'asar ta aka la'asar haka magariba a yi ta a ƙarshen lokacinta an ƙare isha ta yi amma wani bayani ne ba zahirin nasi ba ne ba bayani ne na magabata ba nasi ba na sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam nassi ya tabbata karara a nan salama ya gama ko shar'anta sallar azhur da al'asar a daidai zawal misali a arfa ko ba wani saɓani haka aka kana haka ya ba da dama ga mai bulaguro in zai tashi daga inda yake lokacin tahiya ya yi a lokacin azur azur ce ta yi la'asar ba ta yi ba jami ta ƙadimi kenan an ba shi dama mai bulaguro ya ɗauko in yi azur ya yi ɗauko la'asar ya yi ta a bayan azur kai tsaye mai suna jami'in ta ƙadim haka baya magariba kai tsaye isha ba ta yi ba ya ɗauko isha yi ta a lokacin magariba jami'in ta ƙadimi kenan me jami'in ta akhir ita kuma misali yanzu kana cikin tahiya misali yanzu a mota kuma ki a dabban ma dai muna tahiya hez da wani tahiya lokacin azuri ne a ilimance a sunna ba wani magana mu ta dama duro ba hankali don wasu addini ne tsaya tsaya a yi sallah anan tsaya a yi sallah anan misali ana tahiya a ce misali an je kwanni ko ina ne an ce a ce kwadagon dutse a ce a he mun tsaya a daji a yi lokacin sallah yi ko ka misali wajen zawa anan anan misali a ce an zo an zo maradin ta a ya tsaya sallah wajen madawa dole a taƙaice ba ilimi ba wani abu na addini rashin sanin addini ka haka a ta dama duro ba hankali a ce ya tsaya dole an baka dama idan kana tahiya lokacin azuri yayi an baka dama maimakon dan a rage ma tahiya yawan tsayawa ya ka ce an baka dama ka yi ta tahiya har la'asar ta yi ba kai ba lahi misali yanzu karya ɗaya ta yi masu yin ɗaya ko biyu ta yi masu yin biyu bai mai ta yi mu har karya hudu har da rabi har ta kai in dai mun je wani gari a karya hudu sai mu bar azhar mu kai ta lokacin la'asar an mun sabka sai mu gama azhar da la'asar maimakon mu tsayawa biyu ana kowa san muhimmancin fa'idar rage tsayuwa ga mai bulaguro kenan amma mu damar mu ta tahiyya mu kurin kan mu tsaya sai mun kai inda muke so mu tsaya a lokacin la'asar sai mu yi azur mu yi la'asar ko misali magariba ta yi muna tahiya ba ya mu tsaya ba muna mai tattaɓi ta tahiya har mu kai lokacin isha musamman ko a lokacin isha mu yi magariba da isha kuma a lokacin muka yi wannan lokaci na mai bulaguro ko irin ana shi a arfa irin wannan jami'in zaka ga a ƙarfe sha biyu da rabi zuwa ƙarfe tun an kai zuwa la'asar wanda ke sa haka jami'i na muzdalifa shi ma haka aka ba dama ka a yi magariba ko dare za ku je kun kai muzdalifa ku gama magariba da isha wannan duk da sakin haji haka ake an yi an yi taqdim an yi ta'khir an yi taqdim a arfa an yi ta'khir a muzdalifa wannan shine abinda yake wakana a lamarin lokacin sallah a wasu halayya kai mai bulaguro iya da dama in kuma kun sabka duk da ku sabka azhur ta yi shikenan maimakon tsaya bi ya ku azhur la'asar ku cika tayya in ana sama tahiyya ba ya tsaya ba a yi ta tahiyya har lokacin la'asar in yi a sauko a gaba biyu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu ya ai ya je musa mun je gari mun zana a tabuk kusan kwana 20 yayi a tabuk amma na kwana 20 da yayi yana zawwa yana zawwa iya cikin hemish lokacin sallah zai sai ya huto daga hemish ya zo ya jam'in sallah biyu ya koma ya kwanta a cikin tahiyya a tanu suke sun sarka a tabuk kaga na jam'i a zamanin yake kuma an sana jiran kwanaki amma ya hutu a yi a zaurar asar ya koma a yi magariba isha ya koma illa abinda kuma yake karin bayani jam'in sallah ga mai bulaguro zaɓi ne ma'ana rukusa ce an baka zaɓi idan mutum ya raba kun ba balayin komi ba irin na ita kasar lazim ce ba ta ne yanzu so yake in karka hudu wannan ka saba sunna amma amma haka jami'a annabi annabi lokaci an samu lokaci zai azzuwa kuma ya hau daga baya kuma ya sabko ya lasa amma an baka kowa ne an baka dama amma ita kasar sallah ba maganar a ce kai mai niyya ne za ka raka hudu azzuwar hudu la'asa wannan ka saba masunna na wata an gane kenan mun yi magana lokacin sallah to wancan wanda ya tambaya ita mai bulaguro hali ne daban mai bulaguro ko a arfa ko a musdalifa wannan ana da damar a yi wata sallah lokacin ta na yau da kullum bai yi ba wani lokaci ne na musamman aka baka dama imma bulaguro imma arfa imma musdalifa ina fata an gani سي وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينسلف النساء متلفعات بمروتهن ما يعرفن من الغلس abin da yake ruwayar tunda na imam malik ya kawata bukhari ya kata muslim ya kawata ruwayar ta hanyoyi da dama abin da yake bayan labari aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subh yakan yi sallar asuba bayan ya kare sallah fayansarifu nisa mata za su juya ma'ana su huta daga masallaci komawa gida mutalaffi'atin bi murutihin suna lullube da mayayinsu daga wata nuska an sa mutalaffifatin mutalaffifat mutalaffi'at din ma'ana guda ne suna lullube almarar bi murut mana mayayi wannan ya ce ma yi urfana min algadas ba a gane su saboda jijjihi alghalas shine jijjihi dan duhu karshen dare gare bai waye fasa ba kuma dare ma'ana bai huta gaba ɗaya ba shi mutu hausa kullum jijjihi ko da jijjihi wannan an kawo imam malik ya kanar wa rahimahullah ya karantar da mu yanda manzana sallallahu alaihi wasallama yake gaugauta sallar asuba dinda ya tabbata ya yi isfirar a kanta bayan mun karanta amma ce mahi yawa yau da kullum ya yinta bilgalas da jijjihi tunan maganar cewa mutalafi cewa mayu rufe galas ba a gano su nan shin ba a gano maza ne ko mata ko ko ba a gane wannan wance ce abin da ya kusa kawai da mazarka nake cewa da ana magana ta'arif ba ya magana ilimi ba kenan nan magana ganewa ne ba ana gane mata ne amma ba ka gane wannan wance ce wanda sai kuma lamarin jijiji haka ne kana ga mutum daga nesa ka kasa gane shi kuma iya karantar da kai ashe inda har cewa huskarsa a rihi take an kawo wannan magana kenan ba duhu ba zai tsari su a kasa gane su a haidai hijabinsu ya tsare su shi ta kenan nan ya karantar da kai huskarsu ba a ba take jijjihi ne ya hana a gano su duhun dare ko ɗan duhu duhu da ake cewa kuma da makwata kuma da kuma ita mutalafiyatin sun lulluba ya kuma ce bi murutu hinna da bayanin su yan wannan shine maganar hijabi na matan sahabbai an ce mara tuwa ce babba kenan suka yi lullubi duk da akwai su masu da kama maganar ko sukan hijabi ko maganar hijabi lalle abinda yake bada abinda ake nema ne irin wannan nau'i na hijabi da ake yi amma manuwar abin tuwa katuwa mace ta lulluba gaba daya shi ta yi rikip kaga a yanzu kuwa ba wata tuwa wadda ta yi sauki kamar irin wannan nau'i na hijabi da ake a yanzu shi ne ke ba wannan damar katon tuwa amma ka ce gurin ya yi zane zane na ke rewa ya bere ta kashi ma bakin ba zai ri wannan abin da ake nema a rihe jiki gaba daya haka suke tuha ce amma mai rihe jiki gaba daya kuma an san bayanin jiki abin hijabi wanda ba ta siffantawa ba ta siffanta al'aura kuma ba sara-sara ba kuma da yin sallah da jijjihi to yawa lalle magana jijjihi takan kawo wasu abka sallah kuma cikin dare an ce jijjihi wannan an sace jijjihi da akwai ruwaya wanda bukhari ya kawo muslim ya kawo ya ce sallim hina ya arifu rajul jalisa an sallama yana sallamar sallah ta asuba lokacin da mutum ke gane abokin zaman shi kakka ɗauka irin naku nan hutula faiwaka ta nan su a lokacin nan cin duwa ke manzo na haifar duniya ba san ba sallah da hutula a masallaci bayan shi ne aka sami hikima ina ga wannan tamimu dari shi ne fara kawo hoto da kuma ga abu ne mai kyau su akwai cikin duhu suke cikin duhu suka san da su ta dare nan ka samu ka labarin ana ganowa sai ka iya san su yaya masallacin yake a wancan zamani da aka ce ana ga an iya sallama lokacin da mutum ke gane abokin zaman shi a cikin duhu ne ake kenan kaga hasken da ya kai hatta a cikin masallaci ka gano abokin zamanka kenan gari ya waye shine magana kenan a waccan ruwaya kenan eh maganar ta tabbatata annabi yana yayi sallah har ya kai ta lokacin gari ya fau kusan rana ta dan kusa anan akwai matsalar da muke samu wani zai ce maka misali yanzu an yi sallama sallah gari fau wacce ana ta hudowa yanzu misali yanzu muna sallar asuba kare shidda kare shidda ake sallar asuba ko idan ka ɗauka me ake cewa asuba alfijir mana rana batta hutowa ya karhe bakwai ba kusan minti goma sha biyu a yanzu kenan har kare shida da rabi tsakan lokaci kake amma zai ce maka an ta kusa gudu gari ya waye haske gari asuba mata yi gari ya waye gari bai waye ba asuba tana nan har hudu rana zama garo ya gaushe Allah kenan asuba tana nan ba kuma mun ga ka sai ta agari yawai daman shi ne asuba dan akwai masu kawo matsala kuma shi ma ita alfijir tana da wani haske iri biyu akwai lokacin da alfijir ke ketowa da alama haske fawari akwai lokaci ko yanayin zai ketowa da wani ja sai wani ɗauka wannan jan kamar jan rana ne inda za ka yi haƙuri in zai ketawa da ja za ka ga minci ishirin zuwa kayan talatin dai za ka ga wannan ja na alfijir ya ɓace haske ya zo kuma daga bayan mintuna sai ka ga ja na hasken rana dan nan duk abin annan yawa kana gare mu mun zama da wasu yan uwa anan wanda wani salatin wani an yi sallah an salamce ne sai ya diba ya ga wannan ja gashi har ya dawo hudawa gari ya waye ta yi haƙuriwa ne na baka minti goma in ka ga wannan ja an jima muna zamanai a nan ja ya bace babu shi sai haske bayan shi mamu yi minti talatin ta kwan wancan ja ya fara zauwa na rana ta kwan ta ɓullo daga baya kenan asuba a tabbatar da lokaci ya yi in wannan masa'alar masu abin abin tauƙit na abin lokaci na sallah sai mun yi hatara ko aiki da idanunmu a lokacin sallah guda biyu sallar asuba da sallar isha menene duk mahi yawa abin da yake hannun kadiba don naga na samu wasan wannan abin lokacin sallar daga kusan bangaren asuba da isha suna da bambanci kwarai na ga wannan abin kalan da yake da lokacin sallah wajen iri biyar akwai ta amurka akwai ta indonesia akwai ta masar akwai ta saudiya duk wannan koyan kadi ba a kan asuba akwai mamanci jin ka ɗauko su iri biyar duka na bincike a kansu kowace a kan asuba wani ya rage minti goma nan sha biyar na minti biyar haka suke bambanci a kan sallar asuba wannan abun na yi tambayi wasu irin suna ga salu wanda ya san wannan lokacin da ke iya wani aikin shi cikin abin wannan mai ce masu din da aikin sun ba shiga suke cin aikin da ya takaice kenan tabbas mai magana kan cewa lokacin asuba da lokacin isha hasashe ne ba abin da wanda yake konkret kat haka inda suke da kat cetawa rana hudawa rana kai faɗawa rana da zenith zawan saura wani kalkin ne na bincike kowa gwalgwaron nashi sai aka samun saɓani a kan shi kuma inda abin haƙiƙa don kayan haka yadda mutum zai karanci a larabci ko a addini ana ba da misali a kan keto alfajar ta ce ka farka subir misali ne abu misalin abu da ke kirar ta ce ai kamar keto alfajar kenan wani abu ne waje ba yi malam ba ana leƙawa ana leƙa ta keto ba ta bace ba alfijir haske ne mai gama alƙibla mai gama sama ana ne a tattaba ta wace ba ita ce ita bayyana take ƙarara a ɗan lokaci irin wannan cikin bincike da na kan mas'ala wallahi na sha hutawa sallar asuba in na zo daidai wannan gidan mai na gari in koma gida a lokacin ban da wata masaniya me nake kun gani dai yanda na karanta alfijir yan ga babu shi a gabas dan ga wuri ne fau wannan wuri daga daidai an gidi ba daidai wannan makwanta wuri ne fau gabas sai ka ga duhu kuma amma yake sallah an fara sallah sai in koma gida in sallah ta ni daya ana nana na sai na samu ganganu da farko albani rahimahullah haka usaimin rahimahullah wannan kowanne ya yi bayani a cikin littafin su shi usaimin cikin littafin shi da yi na wannan shirin da salihin a nan ya kama magana usaimin rahimahullah haka shi ma albani ya wannan magana cikin naga cikin zubat latin cikin taqidi taliki ne mishi duka wani malaman suna maganar cewa mas'alar lokacin sallar asuba kamar albani yake cewa bincike da yayi hatta a saudiya hatta makka da madina ce akwai kuskure na aiki dogara da wannan tafitar falaki akan sallah asuba haka albani hudi ya ce so da yawa aiki bincike da na shekaru ya ce ya samu cewa suna kiran sallah na ƙarshe kayan na haƙiƙa da minti sha biyar ko sama da haka zuwa ashirin ta bincike da yi wannan albanin wani an sa musamman sham ne bayan haka usaimin nafsar kalam usaimin shi ma abin da ya wadi cewa bincike shi ma ce da ya zaman kanshi da banki ya ce ya lura dogara da wannan tauki da falaki a bashi kauya akwai kurakure hatta a makka da madina ya ce dogara da wannan abin da lokaci domin ce abin da abin da aka yi asali wanda suka yi abin malamai na irin barki ba malaman addini ba ne ba malaman abin tauraru ne suka yi aikin ba tare ba da aiki da malamai na addini san fusan ce shi yasa ake samun kurakurai akan wannan al'amari kenan iya bukatar hattara akan asuba don wata isha mahi yawa tana bada ne ba lokaci ya nisa ne haka akwai wani aboki na malami na mutum aljiri ne amur hussein wanda ya zama anan ya gudun hijira nan shi na muna da abu na mutane na na makarin zaki in ka diba da yawa iya ya samu jinkirin minti sha biyar kusan ishirin da sauran wancan guda hudu wannan namu nan ya kama ka same shi shi shi ma rashin iya zama wannan iya koma yake ce kai gaskiya mun samu matsala ya ce a gazawa wani tsohon malami daga aljeriya ya same mu ya zo ka ziyara sai ka ce ko anya wannan sallah ta ku ta asuba ku a lokaci ne ya ce maka mai ta ya ce nika yace wani suka haushi ya ga ce ba a rubuce ga waye ya ce a kwashi hankalinku ƙarshe dai suka yi kumite ya ce mu je a lokacin da yake naku mu je mu diba mu tsaya tun tudun da muna kallon kibla mu ga an samu bambanci a lokacin naku ƙarshe wallahi ya ce muka je haƙiƙa lokaci mai tsawo muna tsaye muna kallo ba canjin komi a wannan sauran da suke yawo sai da lokacin da ya hodi ta kwantake to takika yace shi yasa daga baya kun bayan wannan abin da yace ya samu wannan karandakin ta yan sunna baji sai ya ga ta yi kusa da wancan aiki da suka da wannan da wannan natija kenan da kuma kan kadi ba ta duk asuba ya kasa mai ta wannan ta wannan sanan ya kasa mai ta wajen minti karin 15 akan saraka wata karandare ita tana ja wannan wa me ya takaice haka wasu malamai na daga Saudi Saudiya na na Khalij sun yi littafi na musamman kan wani mas'ala sun ce su sun yi aiki wani shekara 20 suka yi zanta suka tana aiki kusan suna aiki kan wannan mas'ala ce wallahi suka ce kurin gaskiya magana da kamata a komo to matsala balle Saudiya wa'annan ilimin sun kiya su komo har suke ce to jama'a yau wa gare mu irin wa'annan malamai irin su Usaimin irin su Albani kuma gashi a hakika mun bincike akwai kurakurai me yasa ba komo a gyara yace wala sun kiya har yau a komo a zauna kun sun aiki da nasu da wannan kare magana yan uwa da yake a takaice kan sallar asuba a bar gaugauta ta kurin shi ne magana kun a rinka jibawa ba lalla da nai su rinka jiba gabas ta keto ko ba ta keto ba shine kurin magana wannan ido in ya daidai amma dai shine hakika gaskiyar magana ina ga ga buri a cikin masu diba insha Allah to yanzu nan mun karanta da ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da galas da jijjihi da dan dudu kuma wannan bayan da muka yi kurin jan hankali ne a rinka diba kuma misali ta sallar isha yanzu in ka ɗauko in ka diba ka ɗauko koci hawa da tamu ka diba a gabas yamma menene lokacin isha ke shiga a shafa guyubu shafa haka za a sunna ɓacewa ja na gabas na yamma kai ja ya ɓace na yamma za ka samu wannan jan zai ɓace da wajen minti 20 amma a tama wani lokaci bai ba amma gani babu babu ja babu gara ja amma zai ce lokaci bai ba ke shi ma a rinka dibawa dai wai na ma magana wai ai wani zai ce ba in ka ce mutum ba ta ba ji ita da dadin isha ta wata matsala ita isha a wannan kin ma dai a tsakiyar ta ake yi kuma ga sunnar isha na so ta a jinkirta ta shi ne ta wata matsala kuma duk wani kalandar a kowace isha bisu yin ta kayan lokaci sai da dan kara mata da shi kuma shiga lokacin isha bai matsala komi sau an so a jinkirta ta akwai wannan sunnar sai ruwaya ta gaba naga وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بصر بن سعيد وأن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أبو هريرة كبر لبالي أو سنادر هنا بل لبالي من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أدرك ركعة من الصبح دون دا يرزكي ko ya samu raka'a ɗaya ta sallar asuba qabala an tatalu ash-shamsu kahin rana ta bullo kai raka'a ɗaya kahin ta biyu dai rana ta hudu faƙad adaraka subah to ka samu wannan asubar na menene kenan ƙarshen lokaci ko raka a ɗaya ka samu ka samu wannan sallah ta asuba wa man adaraka raka'atan min al-asr qabl an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-asr wanda ya ziki ko ya samu raka'a ɗaya ta sallar la'asar kayan rana ta fada haƙiƙa ya rizki sallah ta la'asar nan menene wa za mu ɗauka kan wannan hadisi cewa ashe samun raka'a ɗaya ta asuba rana ta hudu ga wanda ya sakaki ya samu asubar da nan ba cewa ba iya cikin lokaci da ake so a yi da akwai ruwa daban da nan bukata ba ta iya cikin sallar munafukai su bar sallah can kusan hadawa a bubbuga ta kayan tawada nan ƙarshen dama ce wani wa'un ya karantar da mu ashe da gangan inda cewa za a iya samu bayan ta hada me ya kawo samun raka daya kenan idan ta ƙasa da haka ka samu ba ka samu ba kenan ka gana akwai hattara lokaci kai huta iyaka ce amma idan ka bari da gangan baka cikin masu uzuri hatta hada ka samu ta shi ibn hazm kace to shi da manzo Allah ya bayani in ta wada ba a samu ta yace inda akwai idrak ba magana a ce ka samu kenan matan ka samu kenan masu ce ana isa ramu daga baya ba uzurin komi kenan me ya kawo fa'ida wannan magana ce kenan haka ke ba ma wani amfanin kawo wannan magana raka daya inda har ana samun ta ban ta wada ki ba wata fa'ida ka maka raka daya kace kullum ko ta wada ka samu shi kenan ga ba a samun ta in ta wada magana kenan in duk iyaka ka ne ƙarshen lalacinka shi ne ƙarshen lalaci in samu ka ɗaya ka samu amma ƙasa da ka ɗaya ka yi kasara kuwa sai a gaugawa a tuba a koma ga Allah wannan ya kawo asuba da magana ta da la'asar ganin muhimmancin wannan salloli kuma alamar su zahira ce hudu da faɗa rana saura haidi a gane da alama inuwa ta tsawo kaza bace waje amma duka mas'alar guda ce ta kakkabari lokacin ya huce a nan za mu ga mas'alar lokaci kowace magariba haka take zira ba kasa a nan ba kakkabari raka a ɗaya ta huce ka baka samu sallar magariba ba har isha ta yi da akwai ruwayi zai ya magana cewa salatar salatar magariba qabla an qabla ila an magana an yi shafaka salatar magariba tana nan ila an yi shafaka hajja ya bace salatar isha tana nan ila nisfin layl kenan magariba tana nan har zuwa bace wajja haka annabi ce magariba tana nan shi mun kan gaskiya lojiz magariba tana nan yace ila an yi shafaka har zuwa bace wajja sallar azura tana nan har zuwa lokacin la'asar kenan ta zo akwai shi wannan shine mas'alar da zamu je a gaba zamu gani insha Allah ta magana malamai ra'ayin malamai kan tarayyar lokaci na'am
akwai masu ganin da azur da la'asar suna tarayya to me yanzu tarayya kenan azur tana nan irin fa'inta bi shi anan suna tarayya lokacin ƙarshe na azur iya gamuwa da kaɗan da lokacin la'asar akwai masu ganin cewa kurin idan ba ka yi ba azur har la'asar ta yi ƙari haka da gangam ka yi ta a lokaci amma da ruri ce babu sunna nasin hadisi da ya kawo lokaci da ruri iya cikin fahimta wasu magabata me suka ce lokaci da ruri kenan yanzu misali a zaur ina iya a zaur hal asar a lokaci na yi ta amma da ruri bai layi ba na samu na salaku bai layi ba amma na bar mukutari wannan shine matsala to gaskiyar magana nasi ya tabbatar ya magana cewa azur tana nan kahin da matuƙa la'asar ta shiga ba haka yace haka mas'ala za mu ga maganar sallah ta isha ya yi nasi karara salatun isha ila nasifin lai sallar isha tana nan har zuwa rabin dare haka ya ce to maganar wa ina aka samu isha tana nan ha asuba fa'inta ta wasu magabata Allah gafarta musu amma baka da nasin hadisi da manzana ya magana shi manzana ce isha tana nan har zuwa tsakiyar dare kinan kakkabar sallar isha ta wuce ka har zuwa minuyi kakka bari duk sakenka iyaka ce ko an so akai tsake da ranka iya amma iyakan lokaci ne na ta isha kenan sunnata akai ta can kasan can tsake da ran duk da tsake da yana ta magana abin da ya kari sulusun dare na karshe kai na na na na kace na na warko eh sulusun dare na warko to yanzu dai anan mun dauki wannan ruwaya ta karantar da mu dai in ka samu raka'a daya kayan rana ta fada to nan mas'alar da za mu samu a na ƙarshen ruwaya mace mai haila ta ƙare tsarki sauran raka'a ɗaya rana ta faɗa kenan da asar ta kamata magana kenan haka wanda yake yaro ne ya balaga shi ma rana awa ɗaya ta faɗa shi ma la'asar ta kama shi hudowar rana kayan ta hada da awa daya ta ba ta samu tsarki kai da sauran raka'a daya ta samu tsarki za ta sallar asuba na shi zan doka akan wannan makana sai wa haddathani an malik an nafi maula abdullahi bin umar anna umar bin khattab kataba ila ummalihi inna ahamma amrukum indi as-salah فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون الزل أحدكم مثله والعثر والعثر والشمس مرتفعة بيداء نقيه قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة أبن دعاك وانا رواية nafi bararren bawa zama tana abdullahi bin umar yake ba da labari umar bin khattab to amma da harko dai wannan ana kiran shi hadisi ne mawqufikun munqati mawqufi na zuwa ga Umar kuma akwai matsala a cikin isnadin shi wanda ya san hadisi munqati wanda a cikin isnadin shi salsala ta hadisin zaka ruwaya an ɗauke wani wani ba a mace shi ba da nan menene shi nafi bai ga umar ba kuma ya bar labarin umar ya kasa shi ne matsala ana shi sa ruwayar bangaren da sana'a take wani hadisin ya matsayin hadisi da ifi sai kasa mai dad da ifi bai inganta ba duk da bai inganta gaba ɗaya ba amma kamar da sha bayani an wa za a ce ruwa bata inganta ba akan samu wasu ababe da yake cikin ruwayar a wata ruwaya daban an kawo irin wasu ababe da suke cikin nan idan ka bai inganta ba mun mu ture gaba ɗaya abin da ke cikin magana da ina wani ganu balle ƙarshen hadisin ya tabbata ruwayoyi daban-daban balle ƙarshen lafazin balle ƙarshen hadisin haka wasu daga cikin kalmomi wanda ya tunatar da sallah kaza kaza akwai ire iren wani kalmar ma'anar su a wata ruwa daban amma wannan da muke ciki matsayin hadisin mun kafa kuma da ifi kin zama ɗauki fa'ida cikin hadisin da akwai fa'ida a cikin magana cewa umar bin khattab ya rubuta wa wasu ma'ana gwamnonin shi ko ma'aikata da ya tura garuruwa cewa inna ahamma amurkum indi asala mahi mahimmancin abin da nake umarni na a kanku kulawa da sallah faman hafizaha wa hafaza alaiha wanda ya kiyaye sallah kuma yasa aka kiyaye ta shugaba kenan hafiza dinahu ya kiyaye addinin shi wa man dayya'aha wanda ya tozartar da sallah fa huwa lima siwaha adya abin da ya yi wanda ba ita ma kenan zai ya tozartar da abin da bai kai ta ba abin da ba ita ba kan ya tozartar da shi ma kenan wanda abin da ba ita ba kai ita ba shi ma ya kenan ya tozartar da shi kenan da ita da duk abin da yake bai kai ga ita ba ya tozartar da su ko ya mai zalata sun gaba daya bayan haka ta sun makataba kuma ya sake rubuta musu an sallu zuhra idza kana al-fai'u dira'a ku yi sallar azuhur lokacin da inuwa alfayu inuwa ta bayan zawal haka ce anzil kullun inuwa ta bayan zawal ma ce alfayu inuwa da aka samu bayan zawal shi alfayu yace ku sallaci azuhur idza kana alfayu zira'an in lokacin da inuwa ta kai zira'i guda ila an yakun zillu ahadakum mithlahu daga nan har zuwa inuwar ɗayan ku ta kai tsawon shi nan matsala za mu samu don dai na ɗaya mawkufi ne kuma akwai matsala kan shi ko amma inda ya tabbata matsala a nan kenan a zuhur ta taso daga daidai zawal ya an samu yan mutuna da yawa kenan ƙarfe biyu misali yan ƙarfe samu jana yan ƙarfe biyu tun da ya ce inuwa sai ta yi zira'i bayan zawal nan ƙarfe biyu ma yawa da ba a samu kama haka to nan gaskiyar magana duk da ba mawkufi ne ga umar kuma akwai matsala kan ingancin abin da ke sanadi balle a samu dogara a kan shi a hana sallah a daidai zawal kuma mun karanta baya na ya yi sallah daidai zawal ko ya ce kenan za a yi sallah ta kuma kullum muna magana ya ce makufi ta magana muhimmancin magana haka ce ga zamu rufu'i kenan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ko ya aikata ko ya ga an yi kyale tabbatar da shi wani uku ake kira marfu'i kenan an dangana abun an daga abun zuwa ga babba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi marfu'i an haka ce mauqufi hadisin magana ce irin wacce aka dangana ma wani sahabi cikin sahabbai amma a ce sahabi kaza umar ne ibn umar ya cikin sahabbai a ce ya ce kaza ko sahabi kaza ya aikata kaza ko ana kaza a gaban shi ba abin da yi da su ake abin shi ta mauqufi an aka ce ma'ana narcen mursal hadisi da tabi'i ne min imani bai gaba sahabi amma ya kawo labari ya ce sahabi kaza ya a tabi'i ne ya ga sahabbai amma bai gaba nan sarkar ma bai gaba zan Allah ba amma ya ga sahabbai ya ga su umar su abubakar ya gansu amma bai gaba nan sarkar salama kuma shi mun san da cewa kuma wai ana ga mutumin kirki ne ma ko da wali ne amma ya zo ce muku manzon Allah ya ce kaza to a wajen malaman hadisi za ku diba ana shiga hankalinmu hankali da 'yan yaudara in ci da addini masa sun ga manzon Allah ya ba su kaza yan wannan abu ne duka malamai gabata gaba ɗaya haka suke duk malamai gabata na hadisi su abu hanifa imam malik shafi abu bin hanbal da duk wani malamin hadisin gaba daya akan haka suke in su bukhari muslim da sauransu ne gaba daya cewa irin wannan ba a kan hujja da shi saboda shi bai ga manzon Allah ba amma ya ce manzon Allah ya ce dan in shi ne mun san wannan wane ne amma waye ba shi labarin inda sabi ga tabbas ba matsala sabi asa hadan adalai ne iya wani ne dan uwan shi wanda ba mu amince ba yana da matsala ya bashi labarin ya ce wannan ruwaya a barta a nan baka kama ita mai hujja da ita dan wa idan mutane sun fahimci addini idan irin wa'annan mutane an musu shaida mutum ne na kwarai a wancan zamani ya ga sahabi da idan shi ma ce manzan Allah ya ce ake aje magana ina bayan shekara dubu da wani abu ko zo ce ya ga manzan Allah ku ku yarda haika muku abu aiki aikin yi kasa akwai jahilcin addini wallahi jahilcin addini da kagan shi wannan shi yana mai kwarewa abin rikewa ne ko ba ka wannan wannan shine madogara ta ture irin wannan labaran na ƙarya idan wanda ya ga sahabi karanin warko ba a yarda bai ce manzon Allah ya ce kuma wannan wai mutum wanda an san mutumin kwarai ne wa ba kowa ba shi mawa duk imati ko a tambayi wani waliyi ne a gaban mu ya da ayi ruwa amma ce manzon Allah ya ce ya ya barta anan ba mu da madogara tabbas annabin ya faɗi hatta hadisi mursal ya bar shi anan Allah shirin da mu ɗan wa a takace ire-iren wannan kwacin misali hadisi makatu hadisi makatu hadisi da tabi'i ne shi kuma tabi ne zai wani aiki ya ce ya hadisin sahihi ya yi misali yanzu abin da ka misali na wannan da suke kawa ɗan taron suna wannan ma'auya bin ƙura tabi ne ruwa da suke kawo suna dogara ta kan taron suna lalle yanka diba cikin al'adar mufrad na imam bukhari albani ya tabbatar da ruwaya amma ta sahihun muqatu ya inganta ya yi amma a ka'ida ta ilimin hadisi ka'ida ta malaman addini ba la yustaj bil maqtu ba kan hujja kuma na ce kaza ba kaza kace ba ga shi tabi kaza yayi ya tabi ya sharantawa a wajen malaman addini baka kawo mutum hadisi maqtu ko ya inganta yayi ya tabbata ya bi magana hadisin ruwa ta inganta amma tabi'i ne bai ci masu sharantawa da haka nan ba kan hujja da abin da tabi'i ya aikata ya yi karanci ya yi amma bai zama zai hujja mu addinin mu shi ne ma hadisi makato ko da inganta na zama wani abu balle wani abun a rikishi da kyau yana muhimmanci da zai kawo hujja su ce ga kaza kaza a ga mai abin kura ga abin da shi ya inganta amma kadiba cikin albani bukhari ya karuwa ya kuma ya mata alama mabtu ne ko ma duk da ya inganta kan albani ce to in wa'annan muratakin abu ne mai da yawa ta kace kan mutar karatun kenan abin da aka ce maka marfu'i maƙufi makato kaza dan in ana ba kana kan hujja ana baka lamarin addini ko kan hujja ta addini za mu samu in wani ruwa ta inganta sahihi ne sahabi da ce maƙufi ya inganta kuma sahabi abu to can ya wani kamar ruwaya ka ce kaza kaza ka kirkiri ya ce to ga hadisi marfu'i manzan Allah ga yanda yi ya saba ma yanda sahabin yayi ya za yi kenan fa'idar sanin makufi to tun da na makufi ne sai mu bar ta anan sai ya dauki da abin da manzo Allah ya ta kan shi yanzu misali dauki masa mas'ala ta taimama an samu Abdullahi bin Umar ya tabbata gare shi an samu taimama har sha hawa bakin gwiwa hannu bakin bakin na kace bakin bakin gwiwa hannu bakin nan bakin gwiwa hannu to amma shi annabi sallallahu alaihi ba a samu haka ba ya inganta gare shi me muhimmanci abin shi haka ya fahimta ana iya yi ba ta manzo Allah ba ce ya haka dan an samu wannan Ammar bin Yasir daga da Umar ne sun samu mas'alar taimama ko rashin rashin ruwa jaraba ta kansa ko a ga anan kowa na shi wani wani ya birgi cikin kasa ya birgi ya birgi ya birgi cikin kasa shi tana ce a ce fatan mamu me fatan mana me fatan mamu mana fa kasudu kun gurin kasa ko shi kasa ta birgi ma ta birgi ma shi haka ya fahimta aka so gidan ya rasulullahi ga abin da ya kana mun samu janaba a cikin daji da da umar ba mu da ruwa tun Allah ta fitan musa idan tsaiban sai nabi kasa ko ta birgi ma in ta jiki a cikin kasa umar bi bane annabi ce haba umar ai kurin ga dan kai ka zafi in ka buga hannunka kura a kasa kuran ka bushe ka sha huska da nan ya ishe ka umar amar kaga anan shi sahabi ne ya ta ga sahabi sahabi yayi kira shi yayi ne akan fahimtar shi da ba aka tashi hanya a ga abin da ya kamata kai shi ke sanin muhimmancin za ta wani lokaci sahabi zai wani abu bai da asar bai da wata ruwaya yayi abin da yake gashi ne da gaba shi ma kan labar manzo Allah yayi aje na shi sai aiki na manzo Allah sallama shi ne muhimmancin sanin ruwaya hadisi mai hukumar su misali umar ya tabbata umar khattab haka abubakar siddiq duk wani ya tabbata gare su in suka na hesa hana ka basu yarda ba a yi tamattu'i cikin aikin hajji abubakar haka bar duniya umar haka bar duniya to amma ya tabbata annan sallallahu alaihi ya tabbata da ita hima shi ma ci abin da ya hana tamattu'i me yawan tamattu'i mutum ya zo aikin hajji ya yi umara ya hudda harami ya dan shakata kwana biyu in za a huta zuwa arfa sabo niyya ya fita zuwa arafa kidan kayan umara ka dan shakata kuma kai ne aikin hajji ta matu'i to a wajen umar ba a yi ba a yi a wajen umar amma ya tabbata sahabbai shi na nuna muka misali da dan shi dan umar ta abdullahi bin umar wani zo ce ya abdullah me za ka san mutane kullum akwai yin fitina me za ka ce yin tamattu'i a cikin aikin hajji ita wannan sunna ce kware abu ne kyakkyawa ce ai babanka ya ce ba a yi kai ka ce ana yi yace to bawan Allah babana hadi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko ne ko ko shi to ne mun ce da kace mun babana ka ba ta fitar ko ta alutan wa sai babanka ce ba yi haka wani zaman Abdullah bin Abbas kamar ta da kunna akwai zane yace me zaka ce game da tamattu'i a cikin aikin kaji ce sunna ce da wurin kasan sunna ban kasan kana labarin abubakar da umar sun ce ba a yi na bala bin abbas sun musulun imam ahmad wata inganta haka ya ce kai kai kai kai ya ce wala ina gudu a muku ruwan takwaran kwatsa ina gudu a muku ruwan aradu ta dutsu daga sama ina cewa manzan Allah ce ku ci ma abubakar umar sun ce ina ce muku manzan Allah ya yi kan magana abubakar umar shi iya ga kawo magana abubakar umar bayan manzan Allah ya yi zai sa a ruwan dutsen azaba man za ka ce mutum annabi ya ce ce maka mu malakawa ne wannan kasan da inda suna da rai inda malaka shi ya bula laka malaka ya bula laka a ce ba annabi ka ce wa malaka ce kaza kasan wannan ko rashin ladabi zai san addini ta kana dan wa a takaice shi muhimmancin sanin hadisi a ce maka marfu'i a ce maka mawqufi a ce maka wannan insha Allah cikin karatun sha za mu gane ko na daidai insha Allah bizinillah yanzu ya dawo mana cikin wannan ruwaya hadisi mai kufi kuma mun katse wanda yana matsalar sanadi to dai anan abin da yace da gashi abin da aka yi an yi yace ai sallar azhur inuwa tana daidai zara'i kuma a yi la'asar rana tana da haskenta haka dai na ga abin da yace wal asara wa shamsu mutabiya za a yi la'asar rana tana sama bai da fara fas na kiya tatatta yace za a yi wannan sallar asar adara ma yasiru rakibu fansakhaini aw thalathata qabla ghurubi shams a same ka bayan kayi la'asar ayi tahiya kwatamcin farsakhi biyu ko mu ce farsakhi uku farsakhi guda mil uku ne mil guda kilo kusan ɗaya da rabi ne kenan kaga ɗaya da rabi so uku zai baka kilo hudu da kusan rabi ko kuma so uku ka kilo wajen kusan sha shida za mu ce ko hudu da rabi so uku sha biyu kuma ga ɗaya can ga sha biyu da ko kilo sha uku sha kudu na abu kenan misali shine ya ce in aka ce kenan farsaki uku kenan kenan kilo kusan goma sha uku za mu ci kahin rana ta fada ya ce maka an rakib kwatamcin tahiyar mahayi a saman raƙumi ko doki ya ce ita kuma wani magarib idza gharabat ash-shams ita kuma garaba daga rana ta hada yace wa isha ita kuma isha za a yi ta idza gaba shafaq idan ja na yamma ya bace ta shiga ila thuluthul layl zuwa sulusun dare na na farko ta misali zuwa karfe goma shi yasa su a can da an kadiba ake ce ana barci kafin sallar isha sai ake cewa sallah masu yauni ga munafiki sallah biyu da asuba da isha me yasa take ma munafiki yauni isha a wancan zamani ita sallah ce kayan magariba an je an ci abinci ma can to munafiki da wuya ya cika ciki dam ya barci ya dauke shi bai ya tashi bayan cika ciki dawo sallah shi za a cike masa wahala saboda an ci tuwo ne na dare don su ana yin ta cin tuwo can an ci tuwo an kare an dan hira ya ta zo masallaci sai take musu da wahala da ya ci tuwo ko Allah sallah mara imani da suka ciki da yawa to sai da ita kuma asuba da mana barcin da za ta so sai manzo Allah kace sallah mai yauni ba take ba ga wani munafiki sallar asuba da sallah ta isha to yace kenan faman namu wanda ya barci fala namata ainu annabi da su uku duk wanda ya barci kadda idan shi ya barci na mana maka manzala ya yi addu'a ta dole kwanta bi isha fa kenan kadda ya huta barcin kenan kai wani ko ka kwanta kadda Allah ya zaka ka samu hutu na hadarin kenan kwanci ba a yi sallar isha ba yace wa subha wan nujum badiyatun mushtabika ita kuma sallar asuba ana ga turmamu a hili ana ganin su su bace ba sai karwaya ta gaba wa haddathani an malik عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن رواه حديث إن أنت هكا duk da hadisi ne mai kufi amma na marfu don ganin an san lokacin sallah ba shi daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya rubuta wa Abu Musa al-Ash'ari a inda yake yana ga yamma ne inda yake jagoranci yace mishi an salli zuhur idza zaqat ash-shams kaji magana kenan ko ya ce mushi ka yi sallar asuba ka yi sallar azuhur lokacin da rana ta karkace daga sama eh daga ta karkace daga sama iza zaga ta shams kaga sabanin wancan na maganar da aka ce ya ce sai an samu zirayi da inuwa ko wala asara والشمس بيداء نقية إتكم ذاك إلى أثر رانا تنافرا نقية معنى تس باب جيجت أشكنتا فرا تس ذاك كما قال شيء بيداء نقية قبل أن يدخلها صفرة كاين وان جيجت يهوار شغارانا والمغرب إتكم ذاك مغربا إذا غربت الشمس إذا رانا تهوى in daga ta hada ya yi ƙoƙarin yin sallah ta magarba wa akhirin isha ita kuma isha ɗan jinkirta ta malam tana amma ka kai barci ka tauci amma ɗan jata ta ce suna sallah a nan sadautar rana ya ja sallah isha haddare ya tsaye tsala ya huto ta masu habbai kowa ya sallah ban da ku ya ce wannan lokacinta ne illa ina gudun in kuma ta tambara shi ba sai ce ma ka aidi a lokacin can dare ya nisa yace wa salli subh wan nujum badiyatu mushtabika ku sallaci sallar asuba tauraru suna hili suna cakula da juna wa qara'a fiha bi surataini tawilataini min al-mufassal ku karanta a salar asuba ku karanta musu surori guda biyu masu tsawo daga cikin mufassal kusan ƙur'ani ruwa ta inganta ta cikin sun sai na albani ya tabbatar da ruwayar annabi sallallahu sallam ya ce utitu makanar taurat sab'at tuwal ya ce wa makanar zabur alma'in wa makanar injil ya ce almasani ya ce fadrutu bil mufassal ruwa ta inganta haka nan yake ce masa habbai an bani surori guda bakwai kambacin attaura gaba daya bakwai su ne bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am da araf to ta bakwai ce ake saɓani shin in aka ɗauki amfal da tauba sura ɗaya wasu su ita ce idan aka ce sura ce biyu kenan suratul yunus wannan bakwai su ake kira da saboda tewal to wannan kwadauce wannan bakwai da wannan sura bakwai kadai ta ci kambacin attaura gaba daya yace kuma an ban kambacin zabura aka bani al-ma'id al-ma'id shi mai shi ne mace al-ma'id ba al-ma'id ba me yace al-ma'id tun daga Yunus zamu doka har zuwa ƙarshen sajada su ne almai domin ce imma don suna da kowace sura aya ta kai ɗari ko ko me yasa aka ta almai su dai daga kenan ƙarshen mufas ƙarshen wannan ƙarshen sabatuwal zuwa ƙarshen sajada su ake kira da mana almai kenan ina ga su ne almai ba na yawan lokacin namu bai mana bai mana bai mana bai mana lokaci dai mutane insha Allah dai Allah kan satin sama insha Allah sai mu bayani insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما كما كما قسم ان شاء الله يمهر بيننا هو ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته